إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا أبنى دمقرم جمهورية نجر يومنا ثلاثة شاء أكنكم شاء أكو قواتا نار الأول hijira shekara shidda, wanda ya dace da sha bakwai ga watan tara hudu. yau insha Allah za mu yi darasi na hudu cikin littafin fikin suna na asayar da sabit insha Allah darasinmu na ƙarshe mun tsaya a magana ta sanya hufi sharaɗi da tsarki a sa ƙawahuwan da arwala cikakka shi ne za a iya shafa a kan shi in wata arwala ta dawo ganin yanwa yau kusan za mu kai idan muka yi ƙarshen abin da ya shahi shafa kan hufi idan mun zo ƙarshen abin da yake da alaƙa da arwala to insha Allah za mu yi arwallar a aikace kuma mu sa huffin a aikace ne shawa kan shi insha Allah an mun kai ƙarshen mas'ala ta shahar huffi wannan za mu tashi mahallul masah da aka yi magana shawa kan huffi ina ne za a shawa a huffin ko takalmin ko susetin don magana guda ce ya yi magana tambaya tambaya ta harko yawa shiga ta gaba na ma takarda tambaya ta harko cewa hukumcin walima suna da yin wa'azi akan wannan munasaba yanwa masala ta walima ta suna ko wa'azi shi lamarin addini ban zai fara ba dabin za mu ɗauko magabata sun yi magana kan shi ilamu diba mai maganganun mai madogara ta yi ko dushi asali kowa ya san walima inda ta zo amma suna ce kowa jiba ko suna mai ƙarfi a kan lamarin suna a kan lamarin aure ne kan walima ta zo a kan aure wanda harnar sallallahu alaihi wasallam umarni ma yi a yi ita wannan kowa ya santa ya san munasaba aure akwai walima har ma cewa annabi iya jaddada wajibicin amsa kiranta kuma kowa ya san misali ya ɗauki mutum guda kahin ya yi walima ta aure ɗaya wani ya yi ta suna goma ko ka hanyar mutum ya aure daya don da aure daya ya daya goma sha wani abu amma da wuya ka samu ko baka samu ma a ce sahabi ne a rasunan sharar bakwai ya kira walima ba bai kama ka kowa ya bai kama ka sahabi ruwa tabbatatta ta sahabi kaza ya yi suna ya kira ya sahabbai suna babu kun ba mai gaya maka ragon da manzan Allah ya yanka suna ya aka yi da shi ba mai gaya maka kuna abin da kake da labari annabi sallallahu alaihi wasallama ran aihuwar yaron cikin dare dan daya daya aihuwa yana matsayin annabta daya daya aihuwa ibrahim su faɗi masauran ɗiyan shi sun zo kayan annabta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana manzo na Allah da daya aihuwa kuma shi ma a Madina Ibrahim da salam cikin dare aka aihe shi da sahi kudin sanarwa da asuba sallah asuba wulidi lilil al-gulam fasamata bisam abi ibrahim cikin daren jiya an aiwa mun yaro yaro namiji na sa mai sunan babana ibrahim kadai ba wani magana fatiya ko adda ko kaza kun sanarwa ce to ma ba mai da maka ya kai da rakon ibrahim wa aka ba karwata wa aka ba cinya wa aka ba kaza wa aka ba wuya babu inda aka zai ga maka ko ga da aka kira suka ci nama ba mu kama ka labari da haka yasa kenan mas'alar walima ce kaga inda har akwai walima a suna ita kamata a hisani ta yi shahara dan da almai za ka iya suna goma amma bayan za ka iya ma ga walima ta sunan wani wannan abin ci malamai suka samu saɓani wasu suke cewa makaruhi kamar imam malik rahimahullah wanda karanci kamar kusan alil kan babu al'aƙiƙa ya kawo ya kurar walima ta biya kuma kanan malik ce an karanta walima da da naman suna an samu asar na aisha ta ce ba lahi an samu ruwaya da ake dogara ita ta ma'awiya bin ƙura ma'awiya bin ƙura ruwa da imam bukhari rutu cikin al'adab mufrad kuma labarai tabbatar da ingancin ruwa ruwa ta tabbata to ma'auya bin qurra me ba mu dogara akan shi kan magana ta wali ma me wa kana lafazin da yazo ta lamma wulidil wannan lamma lamma wulidil wannan da su dana shi da ce lamma wulidil dan shi dan shi da lokacin aka aka mai yaro kenan ce da autun fulma sabi lokacin aka lamma daga aiho yaron lamma wulidil aiho yaron kenan iyas sunan iyas amma da iyas ba ya kai da ya iyas ya ce ya kirawo shi bukci tabi'i ne ya ce ya kirawo wasu jama'a na sabai ma ibn qurra ya ce na kirawo wasu jama'a na sabai gidana aihu yar ba suna bane ba rasati bane ba aihu yaron kenan ya ce na kirawo sabai cikin gidana sun zo mun ci abinci sai wada na addu'a kai abin da ya wakana kenan ba magana hakika ko ba rasati ba suna bane ba kuran wannan shine kuran abin da aka samu kuma tabi'i ne ya gayyace su gidan shi daga ta abinci a kare ya ce kai waɗana adda wannan shi ne ba zama kai wanda da bace ba wannan bai alaƙa da walima ko taron suna sai mai shi imam malik haka ya tsaya an samu kamar yanzu da karanta an tufutul maulud murna ibn qayyim ya ka masale babu lahi alal jawaz babu lahi a kirayi jama'a an babu wani abu na makaruyi ko na shakka duka abokan ka'ida babu laihi a kirawo su jama'a ko ka ci a gidanka ko kirawo su a ci abinci wanda ya kawo magana a ta albani rahimahullah ya kawo wannan magana cikin nuna da darbikin ya kawo magana cewa mai tambaya kan wannan mas'ala ta walima kan suna ci asali walima ka aure ne to amma idan ya zamanto ba wani ɗaukar abin kan ka'ida ko zama lazim abin mutum ya ga dama ya kirawo su a ci abinci ya ce babu laihi amma in babu wani shakka ko daga abin kan ka'ida ko ta addini haka shi ya bayyana bayan haka min ba sai wani manganu na halicci alal jawaz an haka ya baci ayin lahi wannan shine manganu kan wani magabata illa dukan su abinda suke magana kamar ibn abdul bar cikin tamiya ka magana masalar da ake gudu ko ce suke wakana a yanzu masalar dokan abin kan ka'ida kamar wacce mulima za ga ne abin a nan yanzu a rayuwar mu ai kowa san yanzu walima ta su ta aure wajibi ce ko tana kaje ko amma yanzu ka samu mutum goma ya aure biyar shidda biyu walima kuɗe ba amma ba sun wuce dole da ya walima suna in biyu da bala'i na mata bala'i ko yan uwa ko dangi balle mata ya shiga ya shiga uku kaga nan wannan abun wannan shi shi saddu da zariya ko kaida ta malamai suka ce saddu da zariya ana hana abu ko da halaka ne yanzu kai da wata banna kenan masu cewa ba a yi usulin gajin abun kenan kenan wani abu ne wanda kowa sani ga mai wajibin ga mai ƙarin amma yau a rayuwar mu walimar suna ta zama wajibi in muka biya ta bala'i har ma mata kurabi da ta wani dan wa cikin wa masu azi lokacin nake mun gaskiya Allah sa din da da ta walima ta suna ba tunda nake to cikin yan uwa masu sai ya aiko wai a hudu walima sai aka ce an kasa gaya mini nace me yasa na ce to shi bai kamata na ce na san lokacin da shi wanda yake magana mata ce matar shi ce aka zo dalilin tuwon biki shinkafa ba ta yi kaɗan aka bala'i tsakanin matar shi da 'yan gidansu aka samu bala'i tsakar rana sadako ta kamo ɗiyarta ta ce a sai gidansu to za a bi da rana da ranar ta kina ya yi kowa sanin ya yi kowa sanin fitina ta walima ta suna ta zama wajibi ga mutane dalilin wawai shinkafa ya kaɗan wa tsakanin dangin miji dangin mata aka samu bala'i ita ta kamo ɗiyarta ana sunan da rana ta ta gidansu rashin ranar ya lalace to kaga in wani abu zai kenan duk sun da zabin zakai ga banar wannan ya ce ka bangaren ya arinja da bangaren ka ayin shi an wa abu da yawa kana kana gaskiya magana kenan gaji abu ne wanda kan mutum zai ka abu wanda ya lallaba shi haka ne amma bayani rashin yi yaji gaskiya wanda bi ba gasa ga hudu ga dalili da aka ci gaskiya shi ne abu ne gaji dai asalin abu ne ga da yau kana wasu na gano suna ba yi na gama kamar su bibba su albani suna ga a tashi bulƙayyun ya ka halittin yin maka yalar jawaz ba kan da zumu ba ba yi balahi ba haka haka ya bayani no kenan da abin da ya zo ba kawai abin da yake kuma tare da mutum ya san ina ne zai karkata me zai yi allahu alam sai saboda ai kuma abin da ba shi da magana wani kawazi ma mun sai aka wazi a jama'a mai kawo kawazi duka ma na magana yin na bagan wazi mai kawo hadda wazi abin da ya shahara kenan magana ita kanta me kawo ne ana magana wa'azi ana magana internet ina ta kan shiga matsala amma me kafin wa'azi kaga dan yin wa'azin ƙara shahara abin ne abin da ba shi gaskiya amma za wani mata ne wa'azi ya tabbata gaskiya ka abin da shi ba sai na bin liman wanda bai sake bai rike hannu to kullun dai ka san akwai mai sunna shi kamata kaban babu ba a cikin kasala dan liman bai rike hannu a garin ku ko a ungoku bai haɓuka hujja kai kasala kai daya inda rike hannu kadai bai rike ba yau ka bishi ku sallah ka hanga sami riƙewar sai karatunmu na kenan fikin suna darasinmu na 24 insha Allah za mu tashi mahallul masar mai magana shahwa kan huffi mai magana shahwa kan takalmi ko kan society don zai gaya maka ina ne in shahwa ta kama ina ne za a shahwa isa hama kama kan magana muhallul masahibi ka ba hufi ko na'al ko jawrab ko diya maka bayan akan baya akan me hufi me jawrab me takalmi ka sani yanzu magana zai maka in zaka yi shahawa kan takalmi ko zaka yi shahawa kan hufi ko society ina zaka shahawa shin zaka sa kunnan ka ji me yake hudi kuma ce insha Allah za mu yi aikace bayan mun kare kashin baban za mu yi arwallal da sa hufin aikace insha Allah ya ce mahallul masharu' fil masai zaharul khuf wurin da aka shar'anta a shawa saman hufi in hufi sama sama ba ƙasa ba ai takalmin kubi a sama ko to sama aka shawa me yasa ka wannan magana da Yunus Mughith ibn Shu'ba radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsaw ala zahril khuffayn yace naga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ji mugira ya da shigani na ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana shahwa a kan saman bayan hufin shi yana ba ƙasa ba hufin shi guda biyu ruwa ce ta ahmad da abu dawud da tarmizi kuma ce hadisi na kyakkyawa ƙasa wa an ali radiyallahu anhu qal law kana ad-din bil ra'yi la kana asfal al-huf awla bil muslimin a'lahu لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على زهر خفيه رواه أبو داود والدار القطني وسناده حسن أو صحيح yace sayyidina ake ba labari cewa radalanu law kana dini bi ra'yi inda addini ra'ayi ne a gani na ana iya kaza a ra'ayina inda har ra'ayi ne la kana asfal al khuf awla bil muslim ala da shahawar guf kasa ya kamata a shahawa saman ba inda da kasa take ta kasa ko ita take taka wani abubuwa kidan kasa ya kamata a shahawa saman ba inda ha ba ra'ayi ne to abin ba ra'ayi bane sai ya ce domin da kadu ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya musaw ala zarin khufay domin na ga manzon sallallahu alaihi wasallam saman kufun guda biyu shawa bi shayi kasa ba kidan ba ra'ayi bane ba abin da yake so zaka yi ka shayi saman kufi ba kasa ba kai magana kenan amma da ra'ayin ya ce ya kasa ya kamata ta saka ta kasa ko to ba ra'ayi bane ba addini ne da ba kanta da kana addini babu ina ga kamata ina ga kaza babu wannan nan darasi ne ba addini da ka da ya kamata ba addini da ya kamata da ya gaza a ana addini da nas shi darasin inda ba a ra'ayi babu ra'ayi cikin addini baka ra'ayi ciki eh sai ce bayan wannan ruwa ta Abu Dawud daru qutni isnafin he ce wal wajib abin da yake kenan wajibi fil masai a cikin shawa ma yutlaqu alai ism masai lugatan da abin da za a kiraye shi kayan shahawa a luga magera tahdid ba tare ba da iyakan cewa wala masifi shi ba abin da ya inganta na ruwaya wata haddade sai ya kashi hannunka tunda kasa ya kai kaza hannunka wuri kaza ya rike kaza kurin in haka kai kurin kun ka shawa haka kai kurin ka shawa in dai an ce ka shawa babu wani eh hannunka ya haka nan ya kama nan ya zo ya zo ina ne ya kwana babu wannan kudin ka shafa kudin da abin da kai ka shafa kudin ka kare ya ce ba abin da ya inganta da ya kayyade ga kafe shawa in da yace ka shafa kudin shawa ta yi magana kenan wannan shi za mu rike anan sai tauqitul masah na safufi ko takalmi ko jawara ina shafa saman shi tuna shawara har wani lokaci ne wani wata dama aka ban lokaci kaza shi zai gama kanan muddatul masai alal khuffain lil muqim yawmun wa layla mudda lokacin da aka ba aka ba da shahwa akan kufi guda biyu kuma ce duka magana guda ce ko bi ka mata kalmi ko bi ga dan magana guda ce ne mun kana magana baya eh zaka man lafazin wannan mudda kwanaki lokaci da aka baka na damar shafa akan hufi guda biyu lil muqim wanda yake zamana a gari ba dan bulaguro ba iya da dama yawmin walaila wuni dare da wuni kinan ban takatara eh wuni da dare walil musafir thalathata ayyam walaliha shi kuma dan bulaguro shi ma wuni uku da dare uku kinsu saduza awa 72 awa 24 awa 72 wannan dan bulaguro uku na gida kwana guda wannan magana da yace qala safwan bin asal radiyallahu anhu qal radiyal anhu qal amarna ko umirna inda tunda mana yace ya ji adamsa kenan yace umirna ce kenan lafasan hadisin kenan umirna annahu sa'alahu ala al-khuffain idha nahanu adkhalnahuma ala al-tukhul ثلاثة ثلاثا إذا سافرنا ويوم وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جنابة sahabu na sarki cewa an mana umarni an san dai sahabiyan ce umarna kamar ce annabi amma da annabi shike masa umarni din sahabiyan ce umarna kamar ce murfu'i ne kina annabi da wasu umarni yace an mana umarni annabi sallallahu alaihi wasallam umarni annafsa adal khufain min shahwa akan khufi guda biyu idan hannu a dakannahuma halattun mun sanya mu cikin hufin a kan tsarki da mun yi arwallah cikakka muka sa su wannan wata arwallah in ta zo in za mu yi an ba mu dama mai shafa a kan hufin ba sai mun da ƙaho ba tsawon kwana uku idan safar na muka balaguro kwana uku wayomin walela idan aka mana kwana guda da wuni mu zakatar kenan an muna zaman gida wala na khala'uhuma illa min janaba ba za mu hudda hufin mu ba sai in janaba ce muka yi to anan dole in janaba ta kama ka dole ka hudda hufi kai wanka amma in dai karamin tsarki ne a rola ce in ka zo wankewa sai ka wanke huska da hannuwa ka shahai kai in ka zo hannuwa kawawa kuma ka shahawa saman hufinka ko takalminka ko sosetinka ba sai ka hudda ba tsawon kwana guda da wuni a gida kwana uku abu da ba wannan shi ne sai mido na gaban sai ce wannan dai ruwa ce ta imam shafi da imam ahmad da ibn khuzaima da tirmidhi imam nasa'i kuma suka inganta ruwaya an sharah ibn hani radiyallahu anhu qala sa'altu aisha radiyallahu anha sa'altu aisha an al-mas'a al-khuffain fa qalat sal aliyan fa innahu a'lamu bi hadha minni كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام وليالهن وللمقيم يوم وليلة رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه على بهقي هو أصح ما روي في هذا الباب shi sharif bin hani abinda yake cewa na tambayi aisha radiyallahu anha tambaye da ya mata annal masai al-kuffain na mata tambaya akan shahwa akan kufi guda biyu sai ta ce min sala ali ka tambaye ali ta ce domin fa innahu a'lamu bi hadha minni ali ya yi da sanin wannan mas'ala ta mas'ala kufi take ga dalili ta ce kanin safiru ma'a rasulun sallama a tsaratu domin shi iya yawan bulagurin annabi iya bulagurin annabi suna bulagurin yawan bulagurin annabi ita ko da yayin kwara amma ba ta mazuwa ta kenan shi ya yi bin annabi cikin bulaguro da gida kenan a takaici ya ce fasalu tu na tambaya ali a kan shawa kan hufi kamar da aisha ta ce mace tambaya ali sai ali ya ce mini qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu ya ce lil musafir salasta ayyam wa lalihim dan bulaguro matahi iya da damar kwana uku dare wuni uku da daransu kenan awa 72 kenan walil muqim yawmun wa layla mazaunin gida kwana guda da wuni kenan dare awa 24 kenan wannan man baki ke cewa wannan ruwaya ta ali duk abin da yazo kan shahwa da dage kwanakin shahwa ba wanda yake wannan inganci ya kone inganci sai ya ce wal mukhtar abin zabi in ji a sai da sabiq an ibtida al muddatu min waqt al masah wa qila min waqt al hadath ba'd al lubs yace magana abin zabi kina kuma gano dama an ibtida al muddatu min waqt al masah lokacin da za mudda an muna magana kwana guda da wuni abul agida kwana uku abul aguru to daga ina ake da ta yanzu misali na yi arwalla zan zo masallaci da magarba an ce an ban awa 24 daga ina za a yi lissayin awa 24 daga arwalla ta da na zan zo magarba kenan in ta kewayo ko ku lokacin da arwalla ta warware ne ko ku a lokacin da arwala karo ne wata arwala bayan waccan da na sashi ne sha hawan farko yake ga a nan magana mahi inganci abin zaɓa ana lissahin shawa da za ka yi bantakatarar ba lokacin arwala ba lokacin da ka yi shawa ta harko bayan arwala zai misali na yi arwala zan zo masallaci da magarba cikakkar walla ina sa hufi na zo ne magarba kama ana misali yanzu na isha iyawa he da na zo kwanci sha biyan dare sai na yi arwalla in na yi arwalla kaga yanzu na wanke huska na wanke hannuwa na shahi kai na zo ƙahuwa na kaga shahawa zan yi ku to yanzu kenan da sahi da ake magana ban katara ba kamun lissahi ba da magaraba ta yau a daga sha biyun dare ina da dama har sha biyun daren gobe kun gane magana ku? daga lokacin da ne shawa ta harko bayan sa kufi da shakaka arwallah inda lokaci da ne arwallah ta gaba ne ya wata arwallah ne shawa kan hufin daga nan ne nake da dama in shawa awa har 24 yanzu a wata an gane magana ya ce wani shi ne al-muqtar wani ya ce ita wakila min wakatar hadasa ba da wani ce a ba a rola ba kuma wani lokacin da misali na arola da magaraba bayan isha arola ta taurare to kiran daga lokacin wurare arolai za a lissayi wa mana magata mai rauni gaskiya yanzu wani shi ne kenan za ka yi lissayin kawana uku kwana guda da wuni za ka yi lissayi daga shawar farko da ka yi bayan arwallata da kai ta hurko bayan shahawa bayan wankewa kai arwallata gaba kurma ta kaice da shi zaka lissayin awa 24 ko kwana uku sai kuma sifatar masai siffa ya ake shahawa siffa ce ya maka ya ce wani mutawaddi shi mai arwalla ba da an yati maudu'ahu kayan arwalla cikakka ka kare cikakka arwala wa ya lubisu hufa aure jawarin sai sa hufin shi bayan a za cikakka hufi ko susit shine jawarab jawarab to wanda ya arwala cikakka bayan ta yasa hufi ko suseti yasihu lahu almasaw alai an ya inganta ya halatta ya shaha akan wannan safa ko hufi kullama arada alwudu'a duk lokacin da yazo zai arwala badalan min ghasal aljalay maimakon yanke kafa in yazo kafa sai ya shaha يرخص له في ذلك يوما وليلة إذا كان مقيما أما يرنقوما yin wannan shafa duk lokacin da ya wanke huska ya wanke hannu bakin gwiwar hannu ya shafi kai in su kwahuwa amma ya rangwame ya yi shafa kan huffi ko takalmi ko jauraba da ya shafa kan safa in yana gida kwana guda da wuni idza kana muqiman shine in ya gida wa thalatha ayyam wa laliha kwana uku da daren su in kana musafira in iya bulaguro wani yakan yi wani ya ji wata ruwaya an ce wani sahabi ya kwana ni bakwai ne ya yi shahawa kan shi ya ce haka aka bin umarni wani albani ya kama cikin sura sahiya ce wannan magana wannan bukata ce ta kama ya huto daga sham ne cikin bala'in sanyi ne kowa ya san irin da ake wannan sanyi na naji hudda irin wannan abin wannan darura ce ta bukata ta bashi wannan dama ya ake da wata darura amma ba dan ba annabawa wata sabani annabi ya kayyade kwana uku ga mai bulaguro kwana ba wani a zaman gida wannan kwana da ya ƙara dalili bukata ce kwari ya tafsirin magana cikin sura sahihi albani rahimahullah sai yace kenan wannan illa kenan zai shaho a gida kwana guda da wuni kenan ban ka awa 24 kwana uku a bulaguro haka zai shawa ba sai ya kudda hufi ba ko soseti yace illa idza ajnab sai in janaba ce wannan dole a hudda a yi wanka kuma daga baya a sa fa'in yajibu alai da za'u ɗan har janaba ce wajibi ne ya hudda wannan hufi li hadis safwan al-mutaqaddim da nan hadis da ya gabata na safwan na kwana na magana yayi arwalla ya sa su da nan bayanin da ya gabata wannan na sal nabi amana umarni ne shawa akan hufi in mun sa su cikin tsarki kuma bulaguro kwana uku a gida kwana guda wani hadisin da ya gabata ba na cewa ba za mu hudda su ba sai in janaba ce shi hadisin da ya gabata na saffa yanzu mun kare saffa sai mayu butulul masa mayu butulul masa abin da yake bata shawar da kai shawa ta kare kamar ala zakana aure ta mun ba ba mun bana abin da ke bata aure ko abin da ke warware arwala tunan kuma me yake warware ko ya bata wannan shawa baka shawa damar shawa kan mutu kusu seti me yake bata wannan abin baka dama kai shin zai ga maka in qida'ul mudda aljanaba naz'ul khuf yace kare muddakin da aka baka ko samu janaba ko hudda hufi yace fa'izan qadatul mudda aw naz'ul khuf wa kana mutawajjian qabl da sajdatul faqat in mudda ta kare ko ka hudda hufi kana da arwala kayan ka hudda shi to zaka wanke ko ka fara awon guda biyu kan mutun shawa wannan magana inda karanci sai fi kusan annabi da na Abu Malik ata Albani cikin tamam minna sun mai raddi da kaje kan haka sun ci ba wata madogara kwata kwata ta wannan magana tashi magana ɗaya ce take da hujja abu guda ku da kawo abu na biyu janaba cewa kare mudda hudda hufi baya bata arwalla ya ka kaman ibn qayyim ana am ibn taymiya cikin ikhtiyarat ya kawo da mas'ala cewa babu wata madogara ta cewa kare mudda yana bata me ma'ana kare mudda yanzu misali mun magana da su nayi shahwa nayi arwalla da da magarba magana mai kari sai arwalla ta gaba da ne shahwa kanta ake da sai ko kai misali na yi arwallah sabuwa zan kwanta misali sha biyun dare to a wannan magana in yi ce kitar mudda kina misali sha biyun dare ta yi da ta zo mini misali ina arwallah misali karfe goma na dare ina da arwallah sha biyu ta zo kenan a wannan magana ban na iya sallah da wannan arwallah sai na hudda wannan hufi kai na wanke kafata kenan sai magana ba haka bace ina nan ba ba wata hukunta gwada ce ta ɓace arwallah ta arwallah ta tana nan tun da ban yi hadasi wani arwallai ko da lokacin ya huce ina iya sallah ɗaya ta illa a gaban zai wata arwalla ban da damar shawa sai na goge kawai ina cika arwalla amma dan mudda ta zo ta huce na ta zo mun da arwala ina nan da arwala ta zai sallah da ita shi magana mai karibu ta baki magana kenan yace wannan magana kenan in dai mudda ta kare kana dama kai arwala kai sallah da abun illa in zaka samu arwala ne baka dama kai shahawa saman shi ya ka cika ka arwala tun kasa shi daga nan me magana ta hudda hufi ma ce zamanin ce ba wata hujja hudda hufi akan cewa wai shi ma yana yana yana sa wai an sake ana sallah baka iya sallah kawai da hufi ya kai ya ka ya karwa ya kawo ta kawai laban ya ka tun a tawon mun ya kawo magana ta Imam Nakhai cikin malaman tabi'i ta qatada ta ta bin abi raba ina ga wannan da Hasan Basri suna kan cewa wannan hujja kan wannan abin suke ba wani magana hujja ta da sun muta a ce in ka hau da hufinka a ce wannan baka isala da wannan aron lai ya ka asarar ruwa ke ingantatta ta sai da na'ali imam bai ya kawo ruwaya ta cewa sai da na'ali rajin la'anu ya yi arwala ya zo ya wutsari a wani wuri a tsaye ma wutsarin ruwaya ta bai haƙi ya zo bayan ya wutsari ya ce ya gashi ya wutsari a wani wuri a tsaye bayan ya wutsari ya ƙare ya zo ya arwala da ya wutsari da ya arwala ya zo sa da hufin shi ya sa hufi da hufin ya shafa saman hufi kai ya sha saman hufi da ya zo masallaci ya hudu hufin ya shiga ya sallah ruwaya na ƙamama ta'awi imanu bahaƙi har bahaƙi yake ƙara ta wa amman nasa bayan ya hudu hufin ya shiga masallaci shi ma shi ne liman imam ya zana cewa mutan limanci kina bayan ta kenan kaga fiyin sahabbai ba magana dan na hudu hufi a ce ban sallah wani sallah zai in sallah da shi idan a gaban da an ƙare zama misali na arwalla na sa safa na zo masallacin hudata ina yi sallah da wannan abu zai misali shi ka misali kaman ibn taymiya kan misali yanzu mutum ya arwalla ya sha mi gashi na sha kan shi yawan zai zo mai aski ya ce ka ce ya saki arwalla a ba gashi ko duk dai ne duk na da ce yanda ba ka ce ba mutum mai gashi ya arwalla ya kare ya samu zami akan mai aski ka ce ya saki arwalla ko ya saka shahwa ta ba mai aski to shi ma na magana da ce yadda mai aski don kaya aski bai saka saka sabu a wula ko saka shawa saman kanka haka mai hufi in ya hudda wannan ne sallar wannan alwala da yi zai iya sallar da ita kwaya hudu hufi kwaya hudu safa ya dai a gaban ne kuma bai dama ya shawa ya cika ka alwala sa su wannan shi ne mas'ala kan wannan magana ta shawa abin da ke bata ta kurin wannan magana ta janaba kurin janaba na bata ta ko ka hudda in za ka yi a gaba baka iya shafa saman shi magana kenan amma a rulle bata ɓaci a rulle bata ɓaci dan lokaci ya zo matuƙa ta zo zo maka da wannan za ka yi sallah kahin ka samu hadasi ina ganin ya kamata sai mu na za ku kawo mana ruwa da sahani duk wani abin da zama na nambare mai zama yara walla aikace da shafa saman hufi insha Allah.